إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله الذي بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آل بيته وصحبه وعلى من نهج طريقته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah wanda ga shi da ikonsa ya sake tara mu a cikin wannan masallaci mai albarka masallaci na juma'a na shukale domin kowar tafsirar alkur'ani mai girma kamar da aka saba a cikin kowane dare a cikin wannan wata mai albarka wata na ramadan a shida iko Allah za mu dora kamar da aka saba wanda yau mun yi sha bakwai ga wannan wata mai albarka
hijira ta shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1445 wanda ya yi daidai da 27 ga wata na uku miladiyar isa da maryam 2024 da fata Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagoranci muna cikin suratul tauba tafsiri na marece mun tsaya daidai aya ta hamsin da biyar aya da Allah ke karantar da mu fala to ji baka amwaluhum wala auladuhum kada ya burga ka abinda Allah ya arzuta su da shi na dukiyoyi ko ɗiyan da Allah ba su duk wanda suke kahirai kar dukiyarsu ta tayan ma hankali kai musulmi kar ɗiyansu su tayan ma hankali kai musulmi Allah ya ce inna ma yuridu Allah abin sani Allah yana nuhun ne li yu'adhibahum biha Allah ya azabtar da su biha da ita wannan dukiyar da su wannan ɗiyan fil hayati duniya a cikin nan rayuwar duniya kenan zahiri wannan ni'ima ce amma batinuha niqimatun amma batina abin azaba ce kenan bayyane sai kana ganin ni'ima ce ga ta nan amma hakikanin gaskiya azaba ce shi yasa nan da Allah ya ce wala tu'jibuka amwaluhum kamar da mun kai muku bayani wannan mu ne ake jan kunnan mu mu ne ake jan hankalin mu saboda annabi ba wani abu na duniya wanda zai burga shi ba wani abu na kahiri na duniya wanda zai burga shi na dukiyarsu ko diyarsu mu ne dai ake jan kunnenmu saboda kana musulmi kaga wanda yake kahiri arne Allah ya bashi ni'ima ya bashi dukiya hashe ɗaya wasa da hankalinka ka koma zargin ubangijinka kamar irin yadda wasu suke yi ga mutum ya biyo arne kahiri sai ga musulmi ya ce Allah shi wani mutum da tafi kahiri da ko musalla bai amma da Allah shi abin da gare shi amma mu ga mu to me yake nufi wannan magana amma mu ga mu to da ku kenan me to kaga mu ne ake jan hankalin mu ake jan kullum wallahi ka shaidun mu duk abin da Allah zai ba mutum nan duniya in dai ba musulmi ba ne aikin banza ne wallahi babu gatar da Allah zai bawa kamar ya sai ya shina musulmi mai imani to shi ne Allah ke karatar da mu duk abin da Allah ya ba su ni'ima na ni'ima nan duniya dukiya da ɗaya kan wannan abu ya tamu na hankali kan wannan abu ya burga mu ga muna son iri ne muna shauki akan irin wannan Allah ya ce Allah yana nufin ne ya azabtar da su da wannan ni'imar da ya ba su na rayuwar duniya وتضحك أنفسهم رايك سسهتا وهم كافرون سنة كاهرين أي ما مصيبة سيئة تير رايوهم سنة كاهرين babban alkhairi a cikin rayuwarka kana mummuni mai imani ba abin da kai da wannan to wannan aya mun karanta ta to saboda su yaƙi ayoyi na gaba duk suna bayani akan su munafikai shi yasa mun ga ya dace mu sake wai mu ta sai mu wuce to ci gaba Allah ya ce wa ya halifuna billahi innahu la minkum wa ya halifuna billahi innahum la minkum wa ma hum minkum ولكنهم قوم يفرقون تولى منافقين da Allah ke ta karantar da musifofinsu har yau ci gaba da bayani a kansu Allah ya ce wa ya halifu na billahi za ka gansu kuma suna ta rantsuwa ga Allah suna ta rantsuwa innahu la minkum wai wallahi suna cikinku ta muku daɗin baki suna rantsuwa wallahi wa rubuta da ku muke ku bar ganin ba ku yawan ganin mu abubuwa na sun kai yawa ɗawainiyar rayuwa ce ayyuka na hidindimu ne ta kalifat abuwa sun yawa amma kuma mummunar zuciyar mu tana nan tare da ku kuma ƙarya gangar jikin mu ce an babu tare da ku amma duk inda muke zuciyoyin mu suna nan dabbare eh su ta muku rantsuwa Allah ya ce wa mahu minkum ƙarya suke yi babu su daga cikin ku babu su daga cikin ku Allah ya ce walakin nahum qaumun yafraqun su mutane wani sun rabu da imani sun rabu da imani shi yasa ba su tare ku kuku imani ne ke hada ku imani na ke sai ya ku zan tsintsiya madauri guda ku zan yan uwan juna to su su rabu da imani ya zasu haɗa da ku da gani sai ma Allah ce gaba da karatar da mu
لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون to sai Allah zai siffanta muna irin nisan da sun kai tsakaninsu da ku mummunai irin yanda suke gudun ku abin na ya riga ya zan dole sai an haɗu sai an samra wuri guda amma da suna da iko su samu wata hanyar da za su barin ku da tuntuni sun bar ku to shi ne Allah ya siffanta mummunai don ku san ba tare kuke ba ƙarya ne dole ta sa babu inda za su dole su zauna tare ku dole sai su yi sallah tare da ku dole sai an zama wuri guda wani lokaci saboda me saboda kare rayuwarsu da dukiyarsu sun san da inda sun ka bar ku to sun bayyana lalle kahirai ne za a yi mai kenan za a yaƙe su amma ba yana sun ka iya dole su zaka su kare rayuwarsu su kare duke su ittakhadhu aymanahum jannatan fasaddu an sabilillah rantsuwan da suke su rike su na garkuwa domin su kare rayuwarsu su kare duke su amma zanta a ce wai suna tare da ku ƙarya ne inji Allah shine Allah ya ce law yajiduna malja'an bari ma ku ji su wannan munafikai law yajiduna malja'an da za su samu wata mafaka ina da zuwa su koyi muku ko Allah ya ce au mazaratin ko su samu wata mafaka cikin dora wasu inda za su shigewa babu ƙara ganin su au mudakhalan ko wata mashiga inda za su shiga gidan ƙasa su yi ƙasa babu dai ƙara jin dole su kai Allah ya ce la wallahu ilai wallahi da su yi gaugawa zuwa ga wannan wuri da sun juya ma wannan wuri rai wa hum yajma'un suna gaugawa tsananin dai ba su son zama da ku tsananin dai ba su ku. da sun samu ɗaya daga cikin wannan wurare suna iya su ɓoye muku Allah ta da tuntun sun barku to kenan ana tare kenan zama da zan dole sai an zauna tare amma wallahi ba su ku. ba su ku. dole ta ta sa lalura dole sai su zama tare amma da suna da mahita da tuntun sun barku Allah ka kare mu da aikata mina hikci na'am
ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راجعون
Allah ce wa minhum daga cikin su su munafikai har yanzu dai may yalmizuka akwai wanda yake aibanta ka kai annabi bis sadaqat a cikin sha'anin rabon zakka akwai wanda yake aibanta ka annabi akwai wanda suke yi wa tawaga su zaka su aibanta ka ko ya zaka ya aibanta ka dabi'a su ce annabi ha annabi ha ba su bari ba Allah ta daga cikinsu a kuma zauwa su aibanta ka cikin sha'anin zakka cikin rabon da ka yi su aibanta ka Allah ya ce fa yin u'u min ha idan an ka ba su daga ita wannan zakkar abinda suke so abinda suke tsammani a ba su Allah ya ce radu sai su yarda su ji daɗi su ce a ashe ba mu gane shi ba ne ashe mu mai na fahimta ne ashe muhammadu mutumin kirki ne Allah ya dace abin shi saboda mai an ba su abinda suke so Allah ya ce wa in lam yuqaw minha in ba a ba su daga wannan zakkar abinda suke kauna ba idahum sai ga su yaskhaduna suna fushi suna da kun magunguna shi yasa daga cikin rabon da annabi yake yi na zakka ko ganimomi ake samun annabi shi rabo sai a samu wani mai busassar zuciya ya zaka ya gaya magana ga annabi kamar yadda annabi ya yi rabon ganima yaƙi na hunayar kin da muka gani to akwai ɗaya daga cikin munafikai ana kiran shi zul khawairis shi wannan zul khawaisir munafiki ne ya zo tarar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace ya Muhammad ittaqillah i'dil ba annabi Allah kai tsoro Allah kai adalci kai adalci fa innaka lam ta'dil wallahi ba kai adalci ba cikin wannan rabo da kai wai cikin rabon da annabi bai adalci ba فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سي النبي يتي مي وينك كيتشنكا إن لم أعدل فمن يعدل ها إذا ني النبي بي عادلتي وني كيزوا عادلتي wannan ke zuwa adalci kai umar ya ce annabi ka bani dama in share mai waya wannan dan sakare annabi ya ce bar shi ta tsatso wannan za a samu su fitsararru za a samu mabiya annabi ce in kaga suna sallah ko sai karan mataka in ga suna karatu alkurani sai karan manaka duk abin da ka suna yi ka kai ba ka iya ba amma haka suke hita cikin addini yadda ka san ka hana mu dan kibiya ya hita daga kuri to annabi Allah ba abadi to dan kai abu an ce ba kai ba ba kai adalci ba manufa gare ka sai ka tsada hankalinka su mutane haka ne suke duk yadda ka yi ba ka iya gamsar da mutane ka yi ta yin abinka don Allah babu ruwanka da mutane amma ka ce sai ka gamsar da mutane ka ta musu bayanin kai ga miyyar ka kai da Allah ne kake yi kai kaza ne wahala ne za ka yi duk yadda ka yi sai sun ce ba kai daidai ba don ga annabi Allah ya yi rabo an tare cewa in ma bangaren ganima ne in ma bangaren komi komi na nan shi ne da an ka ba wakilanci ya karkasa abin yadda yake so ya raba abin yadda ya dace kuma Allah ya ce ma ata kuma rasulu fa khuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu duk abin da ya ba ku karba abin da ya hane ku yi shiru ku kame bakin ku to kaji safan munafiqai kenan Allah ya ce walau annahum radu da a ce su da su irin wannan magunguna walau annahum radu da a ce su yi yarda ne sun karba sun ji daɗi ma atahu Allah abinda Allah ya basu wa rasuluhu da manzan Allah da ce su yarda abinda Allah da manzan Allah sun ka basu wa qalu kuma su ce hasbunallahu Allah ya isa muna duk abinda ba mu samu ba muna tare da Allah Allah ya isa muna shi zai muna komai kuma su ce sayutina Allah min fadlihi da sannu Allah zai ba mu daga falalarsa wa rasuluhu da manzan Allah su ce inna ila Allah ragibuna lalle mu zuwa ga Allah muke kwaɗayi inda haka sun ka faɗi da sun samu alkhairi kenan la kana khairan lahum wa aqwam da wannan zancen shine ya alkhairi gare su kuma ya daidai abin da ya zama daidai amma sai dai sun ka furta waccan magana hatta jawo musu washin Allah Allah ka kare mu na'am
إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم to kun ga sha'anin zakka da kuma sha'anin gado Allah ne da kai ne ya raba ya kasa mutanen da za a ba da suwana da suwana da suwana a ba su suna ciki wanda za a ba in rabon gado ne suna ciki wanda za a ba in ma zakka ce Allah ce suwana suna ciki wanda za a ba Allah da kai ne ne ya ɗauki nauyin raba bisa to shi da Allah ke karanta da mu cikin wannan aya Allah ya ce inna ba abin sani wanda ake so mu sani mu fahimta a sadaqatu sha'anin zakkoki zakka zakkoki wanda ake fitarwa na dukiyoyi in an tashi rabo wanda za a ba Allah ya ce lil fuqara'i na talakawa ne talakawa suna cikin wanda za a baiwa zakka Allah ya ce wal masakin da miskinai da talakawa da miskinai to menene da bambanci a ce alfaqiru almiskin wani alfaqiru talaka ne wani almiskin miskini ne kaga mu gare mu saboda hausanmu ba ta da yalwa duk sai mu game guda ne ko amma shi larabci saboda fadinsa sai rabe kenan akwai miskin akwai fakir akwai fukara akwai masaki to su fukara wasu maluma sun ce sun yi miskinai zama talakawa wasu ce a miskinai sun yi fukara zama talakawa wasu ce a kai duk abu guda ne amma da za mu gani ƙulani ya rarrabe su ƙulani ya rarrabe su talakawa fukara suna da siffar da yadda ƙulani ya siffanta su suna da siffar da in gaggane su sai ka ɗauka mawadata ne saboda kamun kansu saboda ba su roƙonka a shi Allah ce da fukara inda zai احسنوا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم التي لا يسالون الناس الحافا كذا للفقراء تلكاوا الذين احسنوا wanda an ka tsayar da su an ka tsare su isabillah cikin hayya Allah wataƙila karantarwa suke yi wataƙila dai ga su an sai ya su aikin addini la ta diwa darban fil ardi ba su ba su samu ikon tahiya irin yadda ake zuwa cin kasuwin ne kai kawo wajen neman kuɗi ya san umul jahil aganiya wanda bai san su ba iya gansu sai ya zata cewa mawadata ne Allah ta ta'rifuhum bi simahum min at-ta'affuf saboda kamun kai da ke gare su Allah ta ta'rifuhum bi simahum kana gane su da alamomin su Allah ce la yas'aluna nasa ilhafan ba su tambayar mutane ilhafa wasu ta ilhafa shi ne asarar asalin roƙo su wa ake saurin to kaga kamo kai gari su ba to Allah ce a ba su zakka irin wannan shi yasa ashe ko da ma'aikaci ne ma'aikacin gwamnati mai karantarwa bulantariya ko ko mai aikin likita ko ko mai kaza dan salar ke mai takara karya ba wa Allah duk wannan ana ba su ana ba su zakka don wannan ayyuka kamar an tsayar da su ne ba su iya tafiya irin yadda suwa da suke da damar su ta neman kuɗi su ba su iya ko da ma'aikacin gwamnati ne kada ce to an kaza ne sai a dubi salar kilai a dubi lalurar shi wani sunan ma'aikaci ne wallahi ka auna salar kilai ba wa Allah Allah sai ya ka tausaya mishi wataƙila ma gida haya ne shi ki ga ɗan abin hawa sai abin nan sai an sa mai ga zirganiya ga ‘yan uwa da inda an ce wani ma'aikaci ne to sai su ɗaga ma nauyi in ka ce babu kuma a samun matsala kullum cikin program ne yake kullum cikin tsare-tsare ne yake ekonomi na ekonomi na cikin rayuwar shi ga wannan ya ba shi domin a magance mai wata lalura ka gani to yanzu kaga su wannan su ne alfukara ko ba gaba to su ku almasakin da Allah ce wal masakin da miskinai to qur'ani sai siffanta mana su miskinai miskinai suna da abi mana suna da abi mana watakila dan kasuwa ne ma yana da dan kasuwa sha dan kwadago ne ko sha da yan mota ce ko sha dan moto ne na shigila domin Allah ya ce wa amma safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri wannan shirgaya mai kai kawo tana kwadago ana neman kuɗi da ita fakanat limasakina ta miskinai ce ta talakawa ce miskinai ana shi miskinai su da aiki ko to kuma Allah ya ce a basu da shi yasa wasu ke ganin wancan misali da mun gaba ko suna ganin fukara sun hidama dama wasu suna ganin masaki sun hidama dama yadda ku zama zama alƙallai sai ku aure abuwa hidama dama to yi duk hidama dama su dai an ce a basu ya an ce a basu zakka kaso na uku Allah ya ce wal amini na alaiha da wanda suke aiki a kawai ita wannan zakkar kun ga al'amini na alaiha kusan musulunci da kuke gani yana da tsari kuma idan musulmi suna bin tsarin musulunci wallah sai su huta sai su magance shubha ta tararrasu yanzu wannan al'amili da alaiha in mun doka kasan gwamnati ne suke kasan hukuma ne suke in mun doka kasan amirul mu'minin na suke in lokaci yayi dama akwai liski kowa ko ne mawana ce akwai liskisa ewa ne nisabin zakatai wata ne na al-muharram watan muharram ne yana da ana kawo muku fakitarkin nan da sarwarsu ko to haka ne in lokaci yayi sai a ce to wani kusan lokacin ka yayi na zakka to ga ma'aikata nan sai a ba su dama su lisafa zakkar a ta kansu wuri-wuri suna rubutawa an suna rubutawa suna rubutawa suna rubutawa sai sun ƙare sai kwakwam sai a ce to alaji dukiyar ka duka kaza ne nisabin ka abinda zaka ka tabbasuwa ba miliyan kaza ne ta ka huta babu shubha to yanzu ta rage yanzu in an ka nisa ha in kana son rabata da kanka yana mun fahimta rabata da kanka kaga ba kai na kai ni sanyi ba balantana ka sa son rai balantana Allah kama ka da laihi yalla mun fahimta lisan yana son kai kai in kana so abin da Allah ka raba sai ka raba to su wadanda al'amilin alaya suna cikin da za a ba zakka ko da mu wadata ne in fahimta tunda Allah ya lisa su wal amilin alaya suna ciki sai a ba su to kaga inda suna haka da sai huta to galibi suna gari sai aguwansu shi yasa ba sai yanda ake yi ba yanda ake lisan ba sai yanda ake yi ba haka raba ta ba san da ake yi ba shi yasa shubha sai ta yawa shubha sai ta yawa Allah ya sa mu gane to kaso na hudu Allah ya ce wal muallafati qulubuhum da wanda ake rarrashin zuciyoyinsu shine al muallafati qulubuhum wanda ana rarrashin zuciyoyinsu ana lura da suwa ne akwai abubuwa da yawa ta tararsu ba mamaki shugabanni ne na wasu ƙabiloli ba mamaki wasu jagorori ne ba mamaki uban iyali ne ba mamaki ga nan da abubuwa sai ana ganin wannan wa kaga tare da shi aka dan kaza kaza tare da shi ake mu'amala mutumin gawa in dai ana mai ihsani ba mamaki shigo addinin na musulunci kuma idan shiga addinin na musulunci ba za a samu riba ta shiga ta addinin musulunci dan zai jawo suwani da suwani da suwani to duk waɗanda wanda ake sa rai ake kwaɗayen shiga su addinin musulunci ana ba su domin a ribace su su shigo addinin musulunci kamar da imamu kabari ya fitar da hadisi na safawan bin umayya shi safawan bin umayya ya ce da duniya babu wanda yake kiyayya da shi kamar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi annabi yana kiyayya da annabi he da nake zato amma ya ce annabi bai gushe shi na bani annabi bai gushe yana bani sai da duniyar nan ba su ba wanda ya zo kamar shi ba wanda ya zo kamar shi kuma shiga addinin musulunci kuma shugaba ne ka gani bace shi hatta yana da mun gani na hunayin akwai da yawa al-mu'allafatu qulubuhum wanda annabi cikin wannan rabon da an kai na ganima sai ga annabi ya dauki raƙumi ɗari ya ba mutum raƙumi ɗari wasu kun sanadiyya har sun shiga addinin musulunci kaga al-mu'allaf ta qulubu ana musu ihsani ana musu kyauta domin a rarrashi zuciyarsu a jawo zuciyarsu zuwa ga addinin musulunci to duk su su ma ana ba su zakka yana mun fahimta ana ba su zakka domin a jawo su a zuwa ga wannan addinin musulunci shine wal mu'allafatu qulubuhum sai ka so na gaba Allah ya ce wa fir riqabi ana sanya wannan zakka cikin yan tawaya cikin bayu misali ana iya sa dukiyar zakka a yan to bayu ba mamaki ga wasu bayan Allah can an ci su da yaƙi ko musulmi ne ko yadda zakka to sai ku taiku an tosu ku sai yake su domin shigo addininsu na musulunci a tsamo su daga kahirai daga makiya ko ko irin bawan da za a rubuta wa fansa mai gida ne ya ce to tahi ka kawo kaza in ka kawo kaza ka zan ɗa ko musulmi ne sai a ba shi dukiya domin ya fashi kanshi duk da abin da ya shafi cikin sha'anin bayu Allah ya ce ana suke dukiya cikin ‘yan tawayensu Allah ya ce walgharimina haka ma da wanda ake biya bashi su ne algharimina wanda ana biya su bashi bashi ya yi kanta ‘yan kasuwa ne suna kasuwanci bayan Allah sun shiga jarabawa dukiyar tasarwanta to ana sayya ana ba su zakka domin su fita daga cikin kuncin da suke na bashi koko bawan Allah ya shiga lalura na gidan shi yalla ya faɗo koko irin ambaliyar ruwa an samu matsala kun bai da abin da gyara gida ce ba shi dan da shi gyara matsugunni ne sai aka shi labarin to ana tallafa mai a tallafa mai da kuɗin zakka domin ya gyara gidan shi koko irin a zo a ga bawan Allah gida ne ya faɗo bai da hanyar da ma zai abin nan zai gyara gida ne an fi da zakka a bashi kaso mai tsoka domin ya sutura abinda ya sutura ce kai ne da iyalinsa da gyara gidan shi duka wannan ana ba su zakka shi yasa ake son ga mawadata masu fitar da zakka su rika mayar da hankali da kyau cikin mutanen da ake rayuwa da su ko mu sani ba yawan sharaɗin zakara ba ya aka baka bana da ribin ba da baka balantana ka mata kilogram in ba a baka ta hada ce mutane ko samun mutane da abu ni wallahi matsa ma ni wani hannu ci mata bashi wallahi wasu ka ci bashi kasani an ga yanzu da hika lalura an bashi shi yasa don muke ranka cewa mu da aiki yi sai dai kullum muna aza ido da zakka wallahi ya mu wada mu jira mu gaskiya mu ji tsoron Allah iyo an baka bana to kan makan ka bade ka zama ka kin bade ma kana bisa aiki kama in ma ta zaka in ba zaka oho yana mun fahimta to amma yanzu mutane su ta program wani kakin da zaka hayya cikin mata bashi wallahi in bai samu ba shi gina ta canza kwanoni akwai matsala to ba ba sharadin zakka bane a ce da an baka bari sai an baka Allah ba mu cikin sharadi shi yasa zamu ga wannan gari Allah ya shirya to sun takwas kin ga ko guda cikin su an ka ba yayi in kuma yalwata ta ba su don an gane su fa ni'ima ni Allah mu fahimta sai a diba a ga bana ma an samu wani ma bara babu shi ba cikin zakkar barar shi a cikin mawadata to amma bana ko da shekara ta zagayo shi na cikin musiba ya shiga cikin wani halin kaka nake to sai a tallafa mai to Allah ce wani mu'allafa ta gulubu wa fi riqabi wal gharimin sami wa fi sabilillah haka ana sanya zakka cikin hayya Allah an ga cikin hayya Allah hayya Allah tana da yawa duk abin da an ka lura wannan ga wani aiki ne ya so ko kai na addini kuma kudin su mirara sun ki ba da dukiyoyin su mirara sai kudin zakka gana a koto a sa kun fahimta ko a sa su domin a gyara wannan gibi to hayya Allah sai ku ta'aula wa duk inda ya dace inda hayya Allah ce shari'a ta yarda amma inda za su sai kuɗe ɗayansu kuma cikin gine-ginen hanyoyin Allah to shi kenan wannan kuma sai a ba sauran mabukata na ƙarshe na takwas Allah ya ce wa bin sabil da kuma ɗan hayya wanda zai cewa guzurin shi ya ƙare bawan Allah ya to guzuri ne ya kare sai ya tashi ce ni na hayya ne da Allah na to gari kaza zane guzuri na ya kare a taimaka min to ba a dula da cewa ai mawadaci ne gare su a sai a taimaka mishi sai dai saboda wannan hayya ta wannan ci gaba da an samu na yanzu nan idan mutum guzurin shi ya kare in mawadaci ne garin su yana iya turowa tura sako ce a turo mai kuɗi in ba ko iya haka nan shi ta gyaran shi ma da fitarcin zakka shi tura sako a turo mai kuɗi ne cikin abin kafafen tura kuɗi ɗaya sai bai bukatar shi in kuma lalura ta kasa dole babu wannan hanyoyi ko bai san kowa ba shi matafi ne sai a tallafa mishi cikin zakkar to su ne duka Allah ya jiranto Allah ya ce kuma faridatan min Allah wannan wajibi ne farilla ce daga Allah inda ka san muna sallolin nan farilla ne ko muna azumin nan farilla ne ko to zakkan ma farilla ce farilla ce daga Allah Allah ya ce wallahu alimun hakim Allah alimun masani ne hakimun gwani mai hikima to ta kace kenan dangane da wannan aya aya ta gaba sallaci ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم
Allah ya ce wa minhum allazina yughuduna an-nabiyya daga daga cikin su dai harabin munafikai masu cuta ma annabi sallallahu alaihi wasallam da magungunan su da kuma ayyukan su Allah ya ce daga cikin su wa yaquluna hado ne ga abin da suke faɗa ga annabi suna faɗa ga annabi suna cewa huwa uzun wa annabi uzun ne ai mun san asalin uzun sune kunnai uzunun ko kunnai to yi suna siffanta annabi wai huwa uzun ma ma'ana huwa uzun wai yusaddiqu bi kulli khabari yasma'uhu wai shi annabi duk labarin da ya jiya wai gaskantawa yake wai duk an zo mai da magana sai ya gaskanta to sai sun ka siffanta shi da cewa uzun sai Allah ya ce kulce da su uzunu khairin annabi uzunu khairin ne ma'ana mai saurara alkhairi ne la uzunu sharru ba mai saurara sharri ba duk abin da kun ji annabi ya saurara to alkhairi ne in ma ya saurari sharri to ba zai aiki da sharri usul khairin kenan la uzur sharru eh mai saurara alkhairi da mai saurara sharri ba mai saurara alkhairi ne ya aikata ko ya saurari sharri ya bar shi ba zai aiki sharri ba kuma siffa ta gaba yu'minu billahi ko uzul khairul lakum mai saurari alkhairi ne zuwa gare ku ma'ana duk abin da yake sauraron gare ku alkhairi ne ba sharri ba in ma yin sharri da mutum sai dai bayyana sharrin shi yalla ba fahimta Allah ya ce kuma siffatai yu'minu billahi kuma shi mai imani ne ga Allah duk abin da Allah ya mai nawayi ya gaskanta ya imani da wannan wa yu'minu lil mu'minina kuma yana yin imani da mummunai ƴan uwansa mummunai ƴan uwansa sun kama labari na gaskiya dole shi aiki da shi dole ya saurare su da ba irin kuma ne munafikai masu wadin ƙarya wanda Allah ya karara ya karantar da cewa ku makareta ne abinda kuke fadi ƙarya ne Allah ya ce wa rahmatul lil ladhi wa rahmatul lil mu'minina qul ladhina amanu kuma annabi har wa rahama ce ga mu'minne masu imani minkum daga cikin ku masu imani daga cikin ku to annabi rahama ce gare su Allah ya ce wal ladhina yu'zuna rasulullah wannan sun kasance suna cuta ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da bakunansu da kuma ayyukansu Allah ya ce lahum azabun alim suna da azaba mai radadi Allah ka kare mu na'am
يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين
so munafikai ko da yaushe su ba abin da suke so sai su gamsar da wai mummunai wasu su yarda da su kuma ga qur'ani yana ta karantar da ɗabi'o'insu yana ta karantar da halinsu abin da suke faɗi ba gaskiya bane ƙarya ne amma sun kasa su kiyaye sun kasa su san da cewa an san balansu abin da suke faɗi an san ƙarya ne amma kullum son suke su gamsar da ku wa ku yarda da su ku tabbatar da cewa tare kuke to shine Allah ya ce ya halifuna billahi suna rantsuwa ga Allah lakum gare ku in sun gazo wurin ku sai su ku rantsuwa ga Allah wali yurdukum domin su yarda da ku su ku yarda da su ku gamsu da su 100 bisa 100 na cewa lalle su na tare da mu na suke ashe ban fahimci su na ba mu musu ba ba fahimta ne ashe tare na muke yanzu na muka gano Allah ce in gaskiya ne neman yarda suke yi kasu nemi yarda ku wallahu wa rasuluhu Allah da manzansa a haku ayyur zuhu ai su ne sun kai dacewa sun kai cancanta ko nemi yarda su ka kaunaci Allah shirar da kai annabi shirar da kai to shi ko yarda Allah da annabi Allah ba za ta samu ba sai karkashin da'a ga Allah sai karkashin biyayya ga Allah sai karkashin tabbatar da dokar ubangiji ka girmama ta fiye da kowace doka ka gamsu da cewa Allah shine ubangijinka shine da karetawa shi da bauta to wannan shi zai jawo maka yarda ubangiji to saboda su sa abu ne mai wuya in ka ce yarda Allah kake so annabi yarda da kai tabbatar da kai mutumin kirki ne sai ka bi sai ka yi da'a ga Allah sai ka bi annabi sallallahu alaihi wasallam to abu ne mai wuya sai su karkata wajen mummunan su musu rantsuwa to shi Allah kamar Allah na karantar cewa in dai imanin su na gaskiya ne magana su ta gaskiya ce suna son ku mummune ku yarda da su to ai ba ku ne ya kamata su nemi yarda ku ba su nemi yarda Allah da manzo Allah ko ba haka ba neman yarda Allah da manzo Allah ku sai an tashi tukuru ayi ibada abi shari'a ta ubangiji su bi abin da Allah ya halice su domin shi to za su samu yarda ubangiji amma da sharadi in kanu mu'minin in sun kasance mummune amma da zan ba mummune bane imanin ƙarya ne sai dai su taimako rantsuwa kuma Allah ya karantar da mu baya cewa yuhlikuna anfusahum anfusahum suna halakar da kawunan su ne saboda rantsuwa ta ƙarya musiba ce Allah ka kare mu na'am
alam ya'lamu annahu man yuhadidillaha wa rasulahu fa anna lahu nar jahannam فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم
Allah ce gaba yana karantar da mu alam ya alamu shin su munafiqai ba san da cewa annahu man yuhadidillahi wa rasulahu duk wanda ya sami Allah da manzon Allah ya ƙetare doka Allah da manzan Allah ya saba wa umarnin Allah da manzan Allah shin ba su san da cewa anna lahu da jahannama duk wanda ya tabbata yayi wannan yana da wutar jahannama makoma ta wutar jahannama ne duk wanda ya sabi Allah da manzan Allah ya saba doka Allah da manzan Allah ba su san da cewa wutar ce amma kuma sa ba ba a bayyana musu ba kuma wutar da idan sun ka shiga in mutum ya shiga khalidan fiya zai dawo cikin ta ba a karantar da su ba wannan Allah ce kuma a karatar da su har yau idan an shigar da mutum huta zalika al-khizyun azim wannan shine walakanci mai girma ƙarshen walakanci wanda Allah zai mu bawa shine ya ruga shi huta shi yasa Allah ce rabbana innaka man tudkhilin nara faqad akhzaytahu wa ma lizalimina min ansar ƙarshen walakanci ƙarshen azaba shine Allah ya ruga bawa huta Allah ka kare mu na'am
يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون
Allah ya ce ya hazarul munafiquna munafika su kiyaye su yi sauna su ji tsoron an tunazzala alaihim kar a saukar a kan su suratun sura wadda idan an ka saukar da ita tunabbi'uhum za ta labarta musu bima fi qulubihim duk abin da ke cikin zuciyoyin su su kiyaye eh wannan kauri da suke yawan yi wannan abubuwa da suke yi shishigin da suke yi su kiyaye ubangiji kar ya saukar da sura ta fallasa su yalla mun fahimta a bayyana da duk abin da ke cikin zuciyoyinsu su fa kiyaye Allah ya ce amma bar su qul istahzi'u ce da su ku ci gaba da izgiri ku ci gaba da izgiri qul istahzi'u ce da su ku ci gaba da izgiri inna Allaha mukhrijum ma tahzarun abinda kuke sauna nan sai Allah ya bayyana da shi eh abinda da kuke sauna sai Allah ya bayyana da shi to kaga wannan aya ashe tana karatar da mu in mun ɗauki waccan ma'ana ko ko ma'ana ta biyu na cewa Allah yana musu hannu mai sanda ne su hau kiyaye kamar su kiyaye kar a saukar da aya wadda za ta bayyana abin da ke cikin zuciyarsu ko sura ko kuma mun ɗauki ma'ana ta biyu da malama suke faɗi kamar suna cikin rashin tsoro ne Allah kamar alhabaru ne labarin ne Allah ke bamu ma'ana ya hazanar munafiquna munafiqai kullun tsoro suke yi tsoro suke in suna majalisi tare da annabi cikin sahabbai ya hazarul munafiqun munafiqai kullun tsoron suke yi an tunazzala alaihim sura kar a saukar da sura akan su wanda tunabbi'u bima fi qulubihim warke bayyana da abin da ke cikin zuciyoyinsu kuma ko dauki wannan ma'ana sai ta dace da magana da Allah ya ce ya hasabuna kullu sayhatin alaihim idan suna tare da annabi in suna tare da sahabbai tsoro suke yi zato suke yi kulla sayhatin alaihim dukkanin wahayin da a saukar akan su ne kina a fallasa su a tuna musu asiri su Allah ce ko ci gaba da izgili lalle abin da suke sauna abin da suke tsoro to Allah kuma zai fitar da shi ma'ana sai Allah bayyana mu annabi sai Allah ya ba su siffofin munafikai domin a kiyaye su kuma haka Allah bayyana mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar da zamu gani gaba kuma kuma yadda zamu ga cikin suratul munafiquna shi yasa ma ga farko wata aya Allah na karantar da mu sifofin su wala in sa'altahum wala in sa'altahum la yaqulunna inna ma kunna nakhudu wa nal'ab قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تسمعون تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين
ولكن تبوكا da an kama hanya an ka tai kusan kamar da mun kama muku bayani wuri ne mai nisa kuma ga tsananin zafi ga matsala abinci ga matsalar ruwan sha to kama hanyar nan da an kai an kai ana ta hanya sai an samu gungu na munafikai suna tattaunawa suna yi ga sashe da sahabbai suna dariya suna tuhu da junansu irin dai abu an kama hanyar an tuwa na yi sai wani shi abu wani ban dariya a ta dariya ana tuhu da juna to kaga irin wannan su wanda ke hirar sun san dawa suke ba wa maki kai ka shigo cikin su kawai kai dai ayi abin ban dariya ne kana dariya amma ina ake ba sani ba amma shi mai yi ya san da waye ke ba wuce ce idan mutum ya jiwa kaso ya san da waye ya san wanda ya jiwa to shi yasa za mu gani akwai ɗaya da gudu sai sahabbai da sun ka kutsa ma wannan kawai su suna ta da yawa sai inda ake ba su dai abin ban dariya ne haka suna dariya to ashe suna aibanta wasu ne daga cikin sahabbai wasu suwa ne da an ce a hita sai ga su a gaba gaba amma kuma da an zo ba abin da suke yi sai ci sai ƙoƙarin ci amma kuma ragaye ne da an haɗu da makiya sai raki sai kaza sai kaza suna fi da magunguna suna dariya da an cewa ta yaƙi wasu su zaburo to ka cewa da an ce a ta yaƙi wasu zaburo kamar da gaske ko ku kama wata riba ce ai kaga akwai aibanta addini ciki kenan suna shakka suna ganin ba ba haka bane tunda kenan suna zargin sahabbai cewa zabura suke kamar wani abu ne kenan ba su dauki ma addini da muhimmanci ba to sai Allah ya turo malaika jibril ya karatar da annabi abin da ke faruwa annabi ma bai labari saboda yana gaba ashe suna nan suna ta tattaunawa to shine Allah ce wala in sa'altum wallahi da zaka tambaye su su masu wancan zance masu tattaunawa suna dariya wa junansu da za ka tambaye su Allah ya ce la yaqulunna abin da za ku fara gare ka inna ma kunna nakhudu wa nal'ab wallahi annabi mun kusa maganawa ne muna zantawa wa junanmu wa nal'ab kun muna wasa na irin al'adan matafiya idan wuri na da nisa idan ana hira sai a ci tazara da yawa ba Allah bari ai kun san haka ne yanzu ana cikin balaguro ana sai ana hira sai ku ga kun kai inda ma ba ma saboda hira ta doke muku kewa amma kun manta da nisan tahiya to wasu suna son su siffanta mu annabi kamar irin wannan ne suna suke yi bai ba aibanta wani suke yi ba ba zargin addini suke yi ba ba kaza suke yi ba kuma gashi annabi Allah ya bayyana mai to magana su zai doka ko wahayin da Allah ya mishi shi yasa annabi ya ce kulce da su abillahi yanzu da Allah ne wa ayatihi da ayoyin Allah ne wa rasulihi da manzon Allah ne kuntum tastahzi'una kun kasance kuna ma izgili yanzu Allah ne abi ma izgili ayoyin Allah ne abi ma izgili annabi ne abi ma izgili shi yasa Allah ya ce la ta'taziru kar ku kawo wani uzuri duk uzurin ga kana ƙarya ne kar kafartum ba'da imanikum kun kahirce bayan imaninku wannan irin imani imani na baka da kuke faɗi kun kafin ta bayan imani ku da kuke faɗa da Allah ku dibi wannan aya abinda sun ka faɗa da kuma abinda an siffanta su da shi sai mu auna irin masu wasa da tabbashin nan su masu wasa da abokanan su sai su labe bangaren addini kana shika dan uwanka kana shika abokinka kana shiga ‘yar oki ko kina shiga ‘yar oki kina gani ai wasa ne kike yi da ita to ba wasa da addini ba wasa da addini mutum ya tsaye da geme saboda sunna ce ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda annabi ya yi umarni a tsaye da shi sai zo kana mai izgiri da geme wannan in ba kai hankali ba ina yin jawo maka hushin ubangiji ba izgiri da geme ba izgiri da addini geme yana cikin sha'irul islam Allah ya ce wa man yu'azzim sha'irallahi fa innaha min takawal qulub ko mutum ya dage wando ya yi sunna ya bi umarnin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai kai mai suna kana mai izgili wa mai wanda tuman kara mai abin da mai wanda tuman kaya har suna kai mai kuma kana dariya kana gan ba koyi bane ba wa maki ya ce ma wani annabi ne ho ya ce ba kai hankali kar ka shiga hushin ubangiji kar hushin ubangiji ya kama ka kiyaye sai fikir Allah zai an ce duk ku shaddodi ku bata wai ka yi duk ku shaddodi ku bata wai ka tawaye da kyawu duk ku bata su ko sha ta da wasu na diga ba kun bane wallahi hadari ne wallahi hadari ne duk wanda yayi kuma ya san addini ne ya hana isgili sai yana isgili to wallahi yana iya shiga fadu wannan aya yana shiga fadu wannan aya dan ba a yi wa Allah isgili ba a yi wa addini isgili ba a yi wa sunnan annabi isgili ba a yi wa sunnan annabi ka auna wasa da kake kana dariya kuma ka tuna wanda yace a tsayar da gebe ka tuna girman wanda yace a dage wando ka tuna matsayi ne ka gani annabi an yi ma wasa makana annabi a taima isgiri eh wasu ce tabbashin ka ne wallahi mu kiyaye wannan magana tana da hadari wallahi duk wanda kaga ya tsayar da gebe ya dage wando wallahi kar ka mai isgiri ba a wasa ba a wasa da addinin Allah ko yan bangaren mace ce ta sai hijabin ta domin suka ce yanda Allah ya ce ka zo kana masa izgiri wallahi hadari ne akwai hadari mai girma mu ji tsoron Allah duk abin da shi sha'anin addini kar ka izgili da wannan ko dan uwa tana da kokarin karatu yana da kokarin addini sai ka zo kana mai izgili saboda ya rike wannan hayya yanzu suna kake mai kana mai izgili har da zuwa sai kana dariya wallahi hadari ne duk me wannan in bai tuba yana shiga faɗin wannan aya yana shiga faɗin wannan aya ba a dariya da addini Allah ba a dariya da duk abin da shahi addini mu yi tsoron Allah mu yi tsoron Allah mu kiyaye tabbashin ka wannan ta kai wasa da kalabe da addini kai wasa da shi eh ko tabbatar da kake kace alfadi yanzu dole kai mai wannan ta zo dai tabbashin kai mai ƙarya ina na an ka ci haka bala ta abin ya kai ga addini mu kiyaye wallahi mu kiyaye zumuntaka ba hana ma zumunta ka zumunta da zumunka ba ka yi addini amma duk abin da zama na ƙarya ko na izgiri kiyaye kanka mu kiyaye don gashi munafiqai suke aibata sahabbai sahabbai da suke aibatawa suna wasa sun mai da addinin Allah abin wasa jihadi ne za a tsaya sun mai da ta ya jihadi wasa suna izgiri suna dariya Allah ce la ta ta zuri kar kafartum ba da imani ku kar ku kawo wani uzuri kar ku kawo wani hanzari ya karya kun ka hanta bayan imanin ku Allah ya ce inna afu an qaye batin minkum har idan za mu yi afuwa ga wani bangare daga cikinku wasu daga cikinku to ku sani na abdul ba'ifa za mu azabtar da wani bangare bi annahum kanu mujrimin saboda su mujrimai ne to su ne waɗanda wanda su sun kutsa ma abin ne ba su inda ake ba ashe su waɗanda tsayin manufa ce gare su to saboda niyyar su Allah san niyyar su sai Allah ya yaye musu to shine Allah ke karantar da su Allah ka kare mu na'am
المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم wannan ayoyi da malai karanto insha Allah sai gobe mu tashi akan su saboda lokaci yayi kuma wannan wata sabuwar gaba ce Allah zai ƙara ci gaba ya karantar da mu har sifofin munafiqai da makoma su Allah ka kare mu abin makaranta da dai Allah ba mu lada kuskure Allah ya gafarta mana ɗebe cikin zuciyoyin bayansa ya Allah bayanka muke Allah ka san bukatocin mu na alkhairi Allah ka biya mana bukatocin mu na alkhairi duk musulmin da a cikin halin kakanin ka Allah ka mana doki Allah ka mana doki Allah ka mana doki Allah ka gafarta mana ka gafarta ma iyayen mu ka gafarta ma iyayen iyayen mu duk musulmin da sun karga mu Allah ka sa su huta mu da mun kai sauran Allah kyauta mu kuma mu ya Allah ya Allah marasa lafiya gida ko asibiti ko daji Allah ka ba su lafiya muke da lafiya Allah ya ƙara mu kasance jari na bauta gare ka ya Allah ka zama da mu lafiya cikin wannan ƙasar tamu da sauran ƙasashe na musulmi gaba daya duk masu nufata wannan ƙasa da sharri da bala'i in ma shirwa ne Allah ka shirar da su in ba shirwa Allah ka hada shirar su gare su ya Allah ƴan uwa musulmi da ake azabtar da su Falastin da sauran ƙasashe na duniya Allah ka musu doki Allah ka musu doki Allah ka musu doki Allah ka tsare mu da tsaronka Allah ka tsare mu da tsaronka Allah ka yarda da mu Allah ka yarda da mu wannan ibadodi da muke Allah ka karba muna Allah ka karba muna Allah ka karba muna Allah ka tsarkake niyoyin mu Allah ka tsarkake niyoyin mu اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين